اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis bayan hijiran manzo yau nawa ne ga wata sha ɗaya ko yau sha ɗaya ne ga watan jimadar ula watan biyar bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 446 wanda kuma ya dace da sha uku ga watan sha ɗaya hijiran miladiya dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatun mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba wancan sati da akwai wuri ka shigo mana karamakallah wancan sati da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 32 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu tashi a farkon aya ta 33 kafin haka muna ba wa 'yan uwa uzuri na jinkiri da aka samu wannan faru sakamakon na fito zan taho a bahaushe ce karfen nasara baka da tabbas da yake kwana biyu ban fita ba na tada mota batir ya ya yi sanyi kasa an fara sanyi an kuma fara kiran sallan magariba dole na tsaya ne sallan magariba kafin muka ainihin an yi sallan kuma samun mashin na da wahala wannan shine uzinin da ya faru muna fatan allah ya mana albarka gaba daya bayan na shigo masallaci ina zaune a nan sai nake ganin posting daga dan uwa ashek ibrahim disina yana sanar da rasuwan babban limamin masallacin gwallaga na bauchi ashek ibrahim idris imam wanda wannan bawan allah suna cikin iyayenmu kuma malamai a wannan ƙasa gaba ɗaya waɗanda suka yi ƙoƙari wurin karantar da sunna a wannan ƙasa ta najeriya shekaru 30-40 da suka wuce babban malami ne wanda sun yi jihadi kwarai da gaske allah ya kaɓi rayuwar shi ɗazun nan a garin bauchi muna fatan allah ta'ala ya gafarta mishi wanda za a jana'izar shi gobe allah masa rahama allah ta'ala ya sa ya huta allah albarkaci bayan shi kurakuran shi allah ya gafarta ayyukan shi na alkhairi allah ya ninninka masa su mu kuma allah ya sa mu cika da imani kamar yadda na ce za mu tashi a farkon آية 33 من الله يجي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن الأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون aya ta talatin da hudu ne za mu tashi na kalli ukun ne sai ɗauka ukun boko na kalla yawa talatin da hudu ne ukun na arabiya ne hudun arabiya ne afuwan wai zukulna وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shi ne darasinmu na takwas a majalisinmu na tafsiri. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh qulna lil mala'ika wannan mun faɗa sati biyu da ya wuce muka ce kalmar iz a larabci da iza sukan zo sukan ba da ma'ana kamar haka shi iz yana ba da fa'ida na ainihin fi'ili madi ina fata an gane shi kuma iza yana ba da fa'ida na fi'ili wanda yake mudari'i dukkansu zarfani na lil zaman zarfu zaman ne amma kowanne akwai inda ake kawo shi in aka ce iz to abin da ke zuwa za ga yana ba da labari ne na fi'ili ainihin madi amma idza yana ba da ainihin fa'ida na fi'ili mudari'i amma duk inda aka samu iz gabanta aka samu fi'ili mudari'i to ana canja wannan mudari'in ne ya koma fi'ili madi ina fata an gane wa iz qulna to sai malamai suka ce in ka dauki wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi to kaga wa iz taqulu taqulun nan zaka mai da shi fi'ili ne madi ina fata an gane haka ne shi kuma idza da yake ba da fi'ili mudari'i idan aka kawo idza gaban shi aka kawo fi'ili madi ana canza fi'ili madin ya koma fi'ili mudari'i kamar idza jaa nasrullahi wal fathu kamar fadin Allah idza dakhala ahadukumul khala'a ina fata an gane to sai Allah ce wa iz qulna ma'anan shi aika ba su labari ya kai wannan annabi mai girma lokacin da muka faɗa lokacin da muka ce lil mala'ikati ga mala'iku me muka ce da mala'iku usjudu li adama ku sujjada ga annabi adam fasajadu sai mala'ikun suka yi sujjada gaba ɗayansu ina fata an gane dan a wata aya Allah ce fasajadu kulluhum ajma'una sai suka yi sujjada gaba ɗayansu ina fata an gane fasajada al mala'ika kulluhum sai mala'iku suka yi sujjada gaba ɗayansu sai aka karfafa shi kuma da aji ma'una a sake tabbatar maka babu mala'ikan da bai sujjada ba har malamai suka ce to anan da Allah ya umarni a yi sujjada ga annabi adam akwai mala'ikun sama ta bakwai akwai mala'ikun sama ta shida da ta biyar hudu uku biyu ɗaya akwai mala'ikun ma da suke ƙasa ina fata an gane annabi adam ko shi shi kaɗai ne ban gane ko kun gane ba kuma yana wuri ɗaya to shin ana nufin mala'ikun da ke kusa da shi ne ko mala'ikun Allah gaba ɗaya waɗanda ya halitta malamai suka ce ƙur'ani ya nuna cewa duk inda mala'ika yake ko da a ƙasa yake sai ne wannan sujjada kun fahimci wannan abin da kyau da Allah ce fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una mala'iku gaba ɗaya su kaf sai da suka yi sujjada to an da Allah sai ya ce anan fasajadu sai suka yi sujjada illa iblisa sai fa iblis ne kawai bai yi ba aba sai ya ƙi wastakbara ya yi girman kai wa kana min alkafirin sai ya kasance daga cikin kafirai ƙarƙashin wannan ayin malamai suka ce da Allah ce fa kana min alkafirina ibn abi hatim ya kawo asar daga ainihin abdullahi bin buraida ya ce fa kana min alkafir wa kana min alkafirin ay min alladhina abaw sai kasance daga cikin waɗanda suka ƙi su yi sujjada su bi umarnin Allah fa ahraqathumun nar sakamakon wannan sai wuta ta kona su akwai kuma Abu Ja'far ibn Jarir tabari ya kawo daga ainihin Rabi daga Abu Aliya Allah ƙara masa yarda da rahama shi kuma yace wa kana min al-kafirina ai wa kana min al-asina sai kasance daga cikin masu sabo ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai kamar Imamu Suddi ya ce wa kane minal kafirin sai kasance daga cikin kafurai waɗanda Allah zai halice su a nan gaba yanzu bai halice su ba ina fata an gane dan a lokacin babu wani kafiri annabi adam shi kaɗai ne ma mutum a lokacin hawa'u ma ba a halice ta ba kaga babu kafiri kenan to sai Allah ce wa kane sai kasance minal kafirina daga cikin kafuran da zan halitta nan gaba ina fata an gane ya kasance daga cikin masu saba mini karkashin wannan ayan akwai ababe kamar haka abu na farko Allah ya ce ka ba su labarin lokacin da muka ce da mala'ikun ku sujjada ga annabi Adam to sai malamai suka rabu ainihin gida biyu waɗansu malamai suka ce wannan wace irin sujjada aka yi sujjada ce ta sa goshi a ƙasa in haka ne kuma ai ba a yi kowa sujjada sai Allah subhanahu wata'ala ko kuma sun je ne sun tsuguna sun gaishe shi malamai sun tattauna wannan matsalar waɗansu daga cikin malamai suka ce sujjadan da suke wa annabi adam sujjada ce ta sa goshi a ƙasa yadda ake sujjadan sallah kun fahimci wani abin da kyau suka ce dalili shine a lokacin da suke wannan sujjadan me yasa suka yi Allah ne ya ce su yi ina fata kun gane to lokacin da Allah ya ce su yi sai suka yi yanzu suna biyayya ne ga umarnin Allah ina fata an gane na farko kenan suka ce abu na biyu a lokacin da suke wannan sujjadan ba adam suke wada'a ba Allah suke wada'a kun fahimci wannan abin da kyau wannan shine magana ta farko a wajen malamai waɗansu malamai suka ce a'a ba annabi adam suke wa sujjada ba Allah suke wa sujjada annabi adam shine alƙibla kamar ɗakin ka'aba ina fata an gane don muna kallon ka'aba mu yi sujjada amma wa muke wa sujjada Allah ba ka'aba din ba suka ce annabi adam kawai alƙibla ne amma zance mafi inganci shine sujjada suka yi sujjada ta sanya goshi a ƙasa kuma ga annabi adam don babu dalilin da ke nuna wannan magana ta biyu allah ce usjudu li adama ku yi sujjada ga annabi adam sannan allah faɗa cikin suratul yusuf da yake ba da labarin annabi yusuf da ainihin mahaifin shi da kuma yan uwan shi da iyayen shi allah ce wa rafa'a bawahi alal arsh wa kharru lahu sujjadan da ya ɗora iyayen shi akan gadon mulki da iyayen da yan uwan gaba ɗaya fakharu lahu sujjada sai suka faɗi suka masa sujjada sujjada ta mai ta girmamawa to shi na sai ibnu kasir a cikin tafsirin shi ce sujjadan da suka mishi sujjada ce ta a lokacin a shari'ar su ya halatta kun fahimci wannan abin da kyau a lokacin yin sujjada ga wani wanda yake babba halal ne abin da ke tabbatar da wannan kuma shine hadisin da ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal da ingantaccen littafin ibn hibbana da kuma sunan na ibn maja mu'ad ibn jabal allah ƙara masa yadda a lokacin da ya dawo madina daga can inda aka tura shi a sham ne ko yaman da ya dawo zai gaida annabi sai masa sujjada ban gane ko kun gane ba kaga mu'az ibn jabal sahabi ne da yawa annabi sujjada sai annabi ya tsawata mishi sai ya ce a lokacin da ya je ƙasar sham da yemen ya ga idan aka haɗu da manyan mutane manyan malamai da shugabanni da manya-manyan reverends da pastors ana musu sujada a gaida su sai ce kai ka fi cancanta a gaida kai da irin wannan siffa kun kwanci wani abin da kyau ma'ad ibn jabal ya ce fa'anta ya rasulallah a haƙƙo an yusjada lak ya annabin Allah kai ka fi cancanta a maka sujjada to shine sai manzo Allah ya ce da shi alaihi salatu wassalam law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha yace inda zan yi umarni wani ya yi sujjada ga wani to da na umarci mace ta yi sujjada ga mijinta min idan haqqihi alaiha saboda girman haƙƙin miji akan matar shi amma tun da mace ban ce ta sujjada ga mijinta ba babu wanda ya halatta min sujjada in ba Allah ba ina fata an gane shi yasa Allah faɗa cikin alkur'ani mai girma yace wa min ayatihi al-layl wan naharu wash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun na daga cikin ayoyin Allah waɗanda za a kalla a san girman Allah al-layl wan naharu dare da yini kai ka kalli yadda dare da yini ke canjawa kai ka san akwai abin mamaki da yadda kuma tsayin su yake raguwa na wani ya karu ina fata an gane za ka ga a yanzu mun shiga cikin watan november tun daga yanzu har watan march za ka ga dare ƙara tsayi zai na yi tun daga cikin november har sai an kai watan march daga an shiga march kuma sai watan sai daren ya fara raguwa rana kuma tana ƙara tsayi in ba allah ba zai shirya wannan abu kuma a nan ma fa kenan amma in ka je wasu kasashe musamman scandinavian irin su denmark da irin su iceland irin su norway da sauransu akwai lokacin da rana tana faduwa kusan tsakiyar dare wani karfe ɗayan dare rana ta faɗi an gane ko kuma kafin karfe hudun asuba rana ta fito a lokacin da ake ramadan a sama tayo suna azumin awa 21 daren su awa uku ne kawai ina fata an gane daren su kwata-kwata iya wannan awanni ne hatta a wasu kasashen europe sai ga rana tana faduwa karfe tara karfe goma sha ɗayan dare kwarai a germany holland da makamantansu idan ka je hatta wisconsin a america za ka ga rana tana faduwa wajen karfe tara da rabi na dare hatta mu da muke misali east coast a lokacin eastern time a america rana tana faduwa ne kusan karfe takwas da rabi na dare ina tunawa cikin 2016 a sorry 2016 muna shan ruwa a ramadan karfe 8 da rabi ina fata an gane sannan kuma karfe 3 da rabi da 'yan mintuna sai ga alfijir ya fito to a wannan lokacin in aka zo sallan tarawihi a goman karshe da tarawihi da ashan da ashan da tahajjud kusan hada su ake saboda ba zai kai a yi sallan ashan a koma gida a dawo ba kawai za a zauna a masallaci a yi hutun minti talatin sai a fara tahajjud ina fata an gane masallatan da suke hadawa kenan to abin da nake so na ce shine in ba Allah ba zai shirya wannan abun yanda turawa suka ci gaba yanda wannan sama ta ɗin ke takura su da za su gyara da sun canja shi amma Allah ke da kayan shi to sannan in aka je kuma winter time daga cikin watan misali kama a ce december zuwa january za ka sha mamaki akwai lokacin da rana kusan karfe goma safe da ke fitowa kafin karfe hudu ne kuma rana ta faɗi karfe uku rana ta faɗi to yinin gaba ɗayan shi sai ga bai wuce awa biyar ba ina fata an gane wannan abin da kyau hatta akwai wani yanki a ƙasan jordan wanda abun al'ajabi shine su kuma akwai lokacin da yi musu awa uku ne a jordan fa kuma wani yanki na guda daya kamar misali ka ce yankin mambila kaga yana da waidan da duk arewa ba mu da shi haka ne ko ba haka ba to sai zanto su wani yanki ne a kasan jordan iya wannan yankin haka su kuma waidan su yake a ramadan da ya wuce wancan sun yi azumin awa uku da sahur da buɗe baki awa uku an gane ko to kaga wa min ayati hidin kenan al-layl wan naharu na daga cikin ayoyin Allah al-layl wan naharu wash-shamsu wal qamar da kuma rana da wata kalli yadda rana ke tafiya da yadda take juyawa ina fata an gane wato waɗansu ababen in za a baka labari hankalinka ba zai ɗauka ba an fahimci na abin da ke sai dai kawai a bar shi haka to a shamsu ne wal kamar yanda wata ke fitowa yana dan karami ya ta girma ya ta girma ya koma babbai sake komawa karami babu ran da aka ce rana ta ɓaci ana gyara a ce yau gaba ɗaya babu rana ta ɓaci wani gyara ake babu sai dai a samu lokacin da a wasu yankuna ranar ta yi 24 hours tana sai ko yankin da take watanni ma bata faɗi ba duk akwai wannan a duniya an fahimci wannan abin da kyau shi yasa aka samu a koda a cikin shekarun ba a sweden sai ya faɗo cikin ramadan rana tana tsaye cak ba za ta faɗi ba ina dan abu yana maimaituwa ne duk bayan shekaru talatin ko da uku ne na manta to sai sai suka rude sai aka aika majalisar fatawa na orubba to ya za a yi rana ta ƙi ta faɗi aka ce sai ku auna kafin wannan ya faru ƙarfe nawa ake shan ruwa shikenan lokacin na yi sai ku sha ruwan ku ina fata an gane kamar misali yau a gombe a ce rana ta faɗi karfe biyar da minti hamsin da uku alfijir na fita karfe biyar da minti hamsin da bakwai to sai ku dinga lissafi da wannan ko da ranar tana tsaye alfijir ɗinku ya fito rana tana tsaye a zahar yayi la'asar magariba isha asuba haka za a tafi wa shamsu wal qamar sai Allah ce to la tasjudu li shamsi wala lil qamar kar ku sujjada ga wata kar ku sujjada ga rana wazidu lillah Allah kada yake sujjada to sai malamai suka ce a nan sun yi wa annabi Adam sujjada saboda biyayya ga Allah kamar da iyayen annabi su da iya uwace sun masa sujjada dan a lokacin ya halatta a shari'an su da annabin karshe zo sai aka soke wannan hukuncin babu shi an fahimci wannan abin da kyau to da wannan muke cewa duk wanda aka sa goshi a ƙasa aka gaida shi saboda girmamawa haramun ne kun fahimci na abin da kyau da manyan mutane da sarakuna da kowa da kowa wallahi su gane cewa haƙƙin Allah ba abin wasa bane ba ina fata an gane sa goshi a ƙasa haramun na in ba ga Allah ba yana ma shiga yana iya shiga babin shirka Allah kiyaye to anan sai malamai suka ci abu na farko kenan sujjada da suka yi sun yi ne saboda ainihin umarnin Allah suka zartar abu na biyu malamai suka ce wannan sujjadan an sa sun yi ta ne saboda a nuna musu falala da fifiko annabi adam al'imam fakhruddin arrazi a cikin tafsirin shi ya rinjayar da cewa da wannan ayan malaman ahalus sunna suka tafi akan cewa annabawa sun fi mala'iku daraja ina fata an gane annabawa sun fi mala'iku falala a wurin Allah subhanahu wataala kun gane ko duk da an samu irin su abubakar albaƙillani su sun tafi akan cewa mala'iku sun fi kowa daraja a cikin halitta daga su ne sai annabawa amma zance mafi inganci annabawa suna sama da kowa cikin halitta daga su kuma sai mala'iku sai sauran salihan bayi wannan shine masaban ahlus sunna kuma shine zance mafi inganci insha Allah sai gaban da ma Allah ya ce fasajadu illa iblisa an ce mala'iku ku yi sujjada ga annabi adam sai aka ce mala'iku gaba ɗaya sun yi sai iblis ne kawai bai yi ba to iblis yana cikin mala'iku ne in baya cikin su dan mai laifin ya shafe shi ban gane ko kun gane ba Allah ya ce ya umarci mala'iku su yi sujjada ga annabi adam sai mala'iku gaba ɗaya suka yi sai aka ce illa iblisa sai iblisa a ba wasu takbar kana min alkafirina to ya wannan abun yake misali sai aka ce an umarci duk sarakunan arewa kaf su je abuja su gaida shugaban kasa sai sarkin inugu yake zuwa to ya dama bai shafe shi ba kun gane misalin ko dan shi ba sarkin arewa bane ba to aka ce in dai iblis baya ciki me yasa aka zarge shi da laifi to shi yasa wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan wannan ayin cewa iblis yana cikin mala'iku kafin a tsine mishi albarka hatta wasu daga cikin sahabbai an samu wata ruwaya ma daga ibn abbas da abdullahi bin mas'ud da wasu daga cikin sahabbai amma wasu malamai suka ce a iblis baya cikin mala'iku saboda suka ce nassin qur'ani ya ce baya ciki Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fa fasaka an amri rabbi aka ba su labarin lokacin da muka ce mala'iku ku yi sujjada ga annabi adam he suka yi sai iblisa shine bai yi ba dama ya kasance daga cikin aljanu ina fata an gane fa kana min aljinni kana min aljinni in an ce kana min aljinni dama ba mala'ika bane ba kenan to karkashin wannan sai malamai suka ce zance mafi inganci tabbas baya cikin mala'iku da nassin alkur'ani mai girma a wannan ayin Allah ya cire shi al-imam ibn qayyim al-jawziya a cikin hadil arwah ila biladil afrah ya kawo maganganun duk bangarorin guda biyu amma bai rinjayar da kowanne ba ina fata an gane amma imamun razi da imam ibn kasir duk sun rinjayar da cewa tabbas iblis baya cikin mala'iku duk da ibn kasir ya ce akwai maganganu masu tsayi wanda ba bukatan a kawo su yace dan magabata ba sa tattauna irin wannan matsala ba za ka samu sahabbai sun bata lokaci wajen discussion wannan nan suna da abubuwan yi ina fata an gane ke yasa in ka kalli waɗansu ababe da za a zauna a Najeriya ai ta musu akai malamai ai ta musu akai kawai rashin aikin yi ne ba su da ajanda ne akwai abin da in kana da ajanda ba za ka bata lokaci akan shi ba lokaci ne maka yawa za ka kyafa kamara ka yi ta raddi ina fata an gane ɗaya daga cikin malamanmu da sani ya ce in kana da abun yin shi za ka zauna kana ta raddi kun fahimci wannan abun da kyau to a ƙarƙashin wannan zance mafi inganci iblis baya cikin mala'iku me yasa aka zarge shi dalilin zargansa shine domin shi ɗin a cikin mala'iku yake rayuwa ina fata an gane a cikin mala'iku yake rayuwa tunda yana cikin su an umarce su da aikin da'a don me kai ba za ka yi ba kun gane wannan abin da kyau a cikin su kake zaune aka umarce su ku yi abu kaza kai ko sai kai da kafa ba za ka yi ba ka kyauta aka ce mai kyauta ba ina fata an gane wannan abin da kyau wannan dai shine kaɗan daga cikin ababen da malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan ayan sai Allah ya ce ni
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙulna sai muka ce, Ya Adamu ya kai Adam, shi iblis an gama da labarin shi na ya kangare wa Allah to daga nan Allah tsine mishi albarka suratul arab ta yi maganganu a kai ina fata an gane da ainihin kin yi sujjada Allah ya tambaye shi mai dalili sai ce ai shi ana khairun minhu na fi annabi adam alkhairi saboda wawanci irin nashi Allah da ya halicce ku kake gaya mishi wannan fi wani kuma sai ka wata hujja masakariyar hujja wai khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ni ka halice ne daga wuta shi ka halice shi daga ƙasa to da wuta da ƙasa wanda fi alkhairi duk arzikin duniya da ƙasa ke fitowa haka da ko ba haka ba wuta sai dai ce barna amfanin ta kwamfiya to ƙasa ba shi da yawa da abinci da albarkatun ƙasa za a kwatanta su da wuta ko kaɗan kaga allah da ya halicce ka ya san wane ne fi alkhairi to a ƙarshe allah ya tsine mishi albarka wai sai ya ce allah to yana neman alfarma guda ɗaya ka iblis bai da kunya ba maganan na wai a tuba a yafe mishi a wai alfarma yake nema a tsawaita ran shi kare mutu shine ka abin da yake so allah ce na baka dama za ka zauna har ran tashin duniya sai ka ga ƙarshen duniyan nan gaba ɗaya ya ce a to wannan kan yayi ya yadda sai ya ce to ya ɗauki alkawari wa allah sai ya halakar da annabi adam da 'ya'yan shi gaba ɗaya yanzu kaga ya ƙara menene zage damtsin faɗa da allah kenan sai ce tun da ka tsine min albarka da annabi adam da zuriyar shi kaf sai na halakar da su Allah ce ga fili ga mai doki an fahimci wannan abin da kyau to daga yanzu zai fara yaƙi da annabi adam Allah sai ce wa ƙulla ya adam sai muka ce ya kai annabi adam uskun an zaujika aljannata da kai da matarka ku zauna a gidan aljanna a nan malamai suka ce wace aljanna ake nufi wasu malamai suka ce wani wuri ne a duniya ba aljanna da aka sani ba ne don wacce ne an shiga ba a fita hujjar su kenan wa idan wacce ce Allah ce in aka shiga ba a fita khalidina fiha abada sai aka ce to ai lokacin shigan bai yi ba ya shiga ne dan dana kawai dan annabi ma ya shiga kuma ya fito lokacin Isra'ila da Miraji ina fata an gane shi har ma wuta an kai shi ya gani an bude ya hango alaihi salatu wassalam ya kuma ba da labarin ababen da ya gani a ciki to a nan sai malamai suka ce zance mafi inganci aljanna ce wacce za a shiga mutane nagari ranar gobe kiyama dama Allah bai halicce shi don ya zauna a ciki ba a yanzu kamar transit ne ina fata an gane idan kai transit ai ba zama ka zo yi ba awanni ne kawai za ka wuce haka ne ko ba haka ba to Allah ce uskun an tawzawjukal janna tun daga nan za a fara jarraba annabi adam Allah halicce shi ne dama ai ya jarraba shi an fahimci wannan abin da kyau rayuwa gaba ɗayan ta jarrabawa ce kaf ɗinta tun daga ran da ka faɗo duniya ka shiga jarrabawa shi yasa kana faɗowa shaidan sai ainihin mutsine ka shine kukan da jariri yake kana faɗowa ka faɗo jarrabawa daga nan har mutuwa kuma shi yasa malamai suka ce ka zo duniya kana kuka yan uwanka suna murna to kai kokari ka bar duniya su suna kuka kai kuma kana murna ina fata an gane to duk mai hankali abin da yake yi kenan dan jariri da kuka yake zuwa wannan kukan kuma murna ake ya zo da lafiya kenan dan har likitoci suka ce idan aka haifi yaro bai kuka ba aka ji shiru to a muntsine shi ya kuka a masa duk abin da zai ji zafi dan ya kuka wannan bincike na likitanci ya tabbatar da wannan abu ina fata an gane saboda kukan yana da amfani a likitance ina fata an gane amma a shari'ance akwai kwashen mak aka wannan magana aka ce saboda me suka ce saboda hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam ya ce kowane jariri yakan zo duniya ne da kuka in banda annabi isa da mahaifiyarsa ina fata an gane saboda su allah ya ba su kariya daga mutsinin shaidan ke sa ba su kukan nan ba ina fata an gane to suka ce in dai jariri lafiya kalo ne su yayi kuka in ka ji bai yi kuka ba to ba wancan irin na annabi isa ba ne likitoci suka ce shi bai da lafiya ne kana haifi ɗanka ka ji shiru ka ce annabi isa ne lokaci ya yi to sai allah ya ce wa zaujukal janna kai da matanka ku zauna a gidan aljanna wa kula min haragadan haifi shi ituma ku ci duk abin da kuke so a gidan aljanna ragadan kuma yalwatacce domin aka ce duk abin da ke cikin gidan nan babu wani ka'ida ku ci duk abin da kuke so ku sha duk abin da kuke so na sha ku kwanta duk inda za ku kwanta ku yi duk abin da za ku yi rakadan yalwace babu mai hana ku ke sa ka ce haifi shi tuma yadda kuke so wato su sakata su wataya to kaga wannan abin da aka gaya musu to anan jarrabawan zai zo sai Allah ya ce wala taqraba hadhihi shajarata amma ga wata bishiya kwaɗe tak kar ku yadda ku kusance ta ba an ce na kar ku ci abin da ke na ƴaƴan itacen ba a kar ma ku zo kusa da ita saboda mai mubalaga na hani kenan idan Allah zai hana abu idan ana sa amfani da sigatul mubalaga sai a ce wala taqrabu ina fata an gane Allah ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hi asan hatta buluga ashidda kar ku kusanci dukiyar maraya Allah bai ce kar ku ci ba sai ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina ba ma kar abin da zai kai ku zuwa ga zinan kar ku je wurin duk wani alfawahish ma zahara minha ma ba ka ce wala taqrabu to sai Allah ce wala taqraba ku biyun nan kar ku kusanci hadhihi shajarata wannan bishiya fatakuna min zalimin haka ka fa'u sababiyya me yasa ba ce ba watakuna zaka ce fatakuna ai fatakuna in kuka kusanci wannan bishiyan sakamakon kusantan takuna min zalimina za ku kasance daga cikin azzalimai to tun daga nan aka samu matsala domin na sha gaya muka a wurin karatu dan adam shi doka ne bai so ya fi so a bar shi kara zube wata ran nake ba da misali a wurin karatu na ce sun ka ɗauki wannan abin ka ajiye shi haka sai a ce mutane suna shiga daga ƙofar nan suna fita ta nan suna ta wucewa an gane ko to insha Allahu idan ka ba da sanarwa dala duk wanda yake wuce wannan kai da taɓa wani farin abu akan tebur na masallaci to daga nan ka kawo rikici wallahi wani ko faduwa sai ya daina taba abu shi da ya ga zai faru ɗabi'a ɗan adam aka yi to da aka ce kar ku kusanci wannan bishiyan to daga nan aka samu matsala to shi kuma shaidan sai ya samu dama sai ya amfani da wannan sai ya je ya same su malamai sun ce ta ina ya shiga gidan aljanna an yi ta maganganu da yawa za a ga a wasu littattafai na tarihi da tatsuniya wai ya zama maciji ya shiga ta duk wannan karya ne kawai tatsuniya ce dan Allah ya bawa shi dan dama ne magana da kai kana Lagos yana Maiduguri da zuciyarka zai magana alwaswasa din kenan ai shi yasa ku kalli wani abun mamaki game da Allah subhanahu wataala surorin karshe na alqur'ani guda biyu wanne da wanne ne falaki da nas al-ma'udatayn to Allah da ya tashi sai ce kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa ina neman tsari da ubangijin falaki daga sharrin abin da Allah ya halitta sai ta ka abu min sharri kaza wa min sharri har zuwa hasidin iza hasada ina fata an gane amma da aka zo wajen maganar shedan sai aka ce kul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi sai da aka cewa Allah kirari saboda bala'in shaidan sai aka ce min sharril waswasil khannas shaidan din kenan allazi yuwaswisu fi sudurin nas domin shi da zuciyanka yake magana kaga kula uzu bi rabbil falak kawai sai aka ce min sharri ma khalaqa amma kula uzu bi rabbin nasi sai aka ce malikin nasi ilahin nasi ina fata an gane sai da aka yi wa Allah kirari kafin a faɗi abin da ake neman tsari da shi saboda girman sharrinsa to sai Allah ya ce fa waswasa lahum shaytan sai shaytan ya sanya musu waswasi yayi magana da zuciyarsu yayi amfani da hanyoyi guda shida na yaudara mutanen kirki ne ba su san ƙarya ba ba su taɓa tsammanin akwai wanda zai wa Allah ƙarya ba a tunanin annabi adamu da hawwa'u duk wanda suka gani yana yi wa Allah da'a to sai zai musu rantsuwa wa qasamahuma inni lakum laminan nasihina na rantse muku da Allah kun ganni nan laminan nasihina ibnu qayyim al-jawziya yace idan ka san larabci wannan jumlan kawai hanka abubuwa guda shirya amfani da su wa qasamahuma ga alqasmu kaga alqasmu rantsuwa ne ina fata an gane sannan inni harfu taukid ga kuma ismul fa'il nawa kenan na sannan la ya kawo lamu laminan nasihina lamun din lamun taukidi ce kuma minan nasihina ya sake amfani da ismul fa'il a ka'idar larabci ismul fa'il ya fi kai amfani da fa'ili karfi a wajen magana idan ka ce zaidun fa'ala kaza ya sha bamban da zaidun kaza misali kama zaidun ba daidai ke ba da zaidun ka'imun zaidun ka'imun ya fi kama zaidun karfi kun fahimci wannan abin da kyau to sai ce laminan nasu hina ya rantse da Allah shi fa mai gaskiya ne ya zo ne ma musu nasiha ya ba su shawara ya za su ce ƙarya yake kuma a gidan aljanna ya za a ce mutumin banza zai zo ban gane ko kun gane ba wato ana kawo wannan ne dan ka san annabi adam annabin Allah ne dole a bashi kariya da abin da ya faru Allah da kanshi ne ya kare shi to bayan ya shirya duk wannan abin kuma fajallahu ma bi gurur sai rubi ya shigo yake cewa ai ma na hakuma an hadhihi shajara abin da ya safa Allah hana ku cin wannan bishiyan babu wani dalili illa an takuna malakai ne idan kun ci za ku zama mala'iku ne guda biyu cikin suna ganin mala'iku waɗansu manyan bayan Allah ne to waye zai ke zama mala'ika wasu malamai ka ce illa an da kuna malakai ne za ku zama wasu manyan masu mulki guda biyu auta kuna min alkhalidina ko kuma fa za ku dawoma a gidan nan ba fita to wake son fita a gidan kaga ai duk abin da ya gaya musu suna ganin wani abu ne mai kyau ba wanda ba ya so ya zama cikin mala'iku ko ya zama mai mulki ko kuma ya dawoma a gidan aljanna ba fita duk abin da ya gaya musu kuma ga rantsuwa ga nasiha ga sha'awarwari ya marerece shi na Allah ne fa akala ina fata an gane su ba sun ci dan su yi sabon Allah bane ba a wasu ci ne dan su samu wani matsayi a wurin Allah ko kai zaka shiga aljanna ka fita ina fata an gane to shine Allah anan sai ya ce فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فأزلهما الشيطان da duk waɗannan hanyoyi da shaidan ya bi ya gama tsara abubuwan shi kawai sai ainihin aka samu zalal ina fata an gane annabi adam suka manta da hannun da aka musu dan duk malaman sunna sun yadda annabi adam da hawa'u mantawa suka yi da suka ji bayanin na sai suka manta an ce wala taqraba hadhihi shajara malamai suka ce me yasa aka ce sun manta suka ce qur'ani ne ce sun manta walaqad ahidina ila adama min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma Allah ce fa nasiya ya manta ina fata an gane to kuma ka'ida ne ina fata an gane wanda ya aikata abu da mantuwa ba a kama shi da laifi kisa ko a sallah idan kai mantuwa kai abu me kake sujudin sahu in kai da gangan fa ba maganar sahu sai a ce sallan ta ɓaci haka ne ko ba haka ba kai sallar insha raka'a biyar da gangan sallar ta baci ba malamin da ya ce Allah zai karbi sallar amma in kai da mantuwa kai sujudan ba'adi kun fahimci wannan abin da kyau to tunda annabi adam mantawa suka yi shi yasa ake bashi uzuri domin kaga misali kamar su kiristoci za ka kama haushin annabi adam ba suke ji wai shi ne sanadin duk wahalar da ake a duniya wanda yanzu muna gidan aljanna to sai malamai suka ce a daga cikin hikiman Allah fa Allah bai halicce shi dan ya zauna a aljanna ba tun kafin ya halicce shi ya ce me za mu sanya khalifa a ban kasa to in yana aljanna ya za a zama khalifa a ban kasa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa tun can Allah ya ce zai halicce shi ne ya zanto khalifa a ban kasa menene khalifa a wannan ayan arama mai kalifa wannan kalmar zaka je hatta wasu malamai suna fassara ta da kuskure yana fata an gane khalifa a wannan ayan ba daidai ne da khalifa da ake magana na mulki ba domin shi khalifa kakan sanya khalifa ne ya maye gurbin ka in ka mutu ko in baka da lafiya ko ka yi tafiya ko wani abu ya aiki a madadinka kun fahimci wannan abin da kyau to da irin wannan ma'anar khalifa annabi adam ba wannan khalifa ake nufi ba kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa khulafa'ur rashidun suke kan kujerar annabta amma su ba annaba bane ba Umar ya zama khalifin Abubakar Usman na Umar ina fata an gane Aliyu na Usman wannan khalifancin ba shi ake nufi ba a shi shugaba ne a ban ƙasa wanda zai shugabanci a hayayyafa ya raya ƙasa da tauhidi da kaza da ibada ina fata an gane shi ne khalifan da ake nufi ba khalifa ne wanda zai mai gurbin Allah da aiki ba to Allah subhanahu wataala ce fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi ya fitar da su daga gidan aljanna kuma mimma kana fihi malamai suka ce a wannan wurin akwai balagan qur'ani mimma kana fihi ba bukatan Allah gaya maka irin ni'imar da suke ciki sai aka ce kawai mimma kana fihi na irin abin da suke ciki yanzu kai ta sawarawa da kanka kawai kai ta imajini ina fata an gane wani irin ni'ima da suke ciki ya fi a baka labarin akwai gida mai kala kaza akwai abinci kaza akwai a mimma kana fihi wannan baragan qur'ani kenan Allah ya ce fa akhrajahuma mimma kana fihi ya fidda su daga abin da suke ciki na me na ni'imomi amma ba sai an tsaya na ta baka wannan labarin ba Allah sai ce wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu to kalli wani abu anan sai aka ce wa qul nahbitu sai muka ce da su ku sauka bi ma'ana ku sauko daga gidan aljannan ku dawo gidan duniya dama shine asali inda aka ce ku zo ba'dukum li ba'din adu sashin ku yana ainihin abokin gaba ga sashi to anan in ka duba ayan tun da aka fara maganar mutane biyu aiki uskun an tauzaujuka aljanna da kai da matarka ku zauna a gidan aljanna wa kula ta ga mutane biyu ne haita shi ituma wala ta ƙaraba fatakuna fa'azallahuma fa'akhrajahuma mimma kana duk labarin mutane biyu ne sai aka ce wa ƙul na habitu daga uku abin da ya sama dukkan ku sauko ƙasa an kore ku daga aljanna ina fata an gane alhubut shi yasa idan jirgi na sauka ake ce mishi alhubut daga sama ka iyo ƙasa to wanda ke tabbatar da aljannan da suka zauna aljanna da ke sama ne ba aljanna a nan gidan duniya kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa ba ina fata an gane to a nan sai malamai suka yi magana guda biyu suka ce ihbitu din nan in ma su uku ake nufi da annabi adam da matarsa da iblis an gane ko ko kuma da annabi adam da matarsa da 'ya'yan da za su haifa kowanne ko zai shiga ciki kun fahimci wannan abin da kyau to wasu daga cikin malamai suka rinjayar da wannan wasu ka ce a duka ake nufi da kai da matarka da iblis da zuri'anku da za ku haifa gaba da ihbitu a sauko an sallame ku ina fata an gane ba a dukkan li ba'dun adu sashin ku yana abokin gaban sashi sai na aka ce to me ake nufi aka ce annabi adam da 'ya'yan shi da jikokin shi ila tanadi abokan gaba ne ga shaidan inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa aka ce sannan su mutanen kuma su ma karan kansu abokan gaba ne ga juna haka ne ko ba haka ba yasa ake yaƙe yaƙe ake zubar da jini ake hassada ake munafunci da gulmace gulmace ina fata an gane duk mai ka wannan ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil adu mustaqarrun sannan ku dinnan kuna da matabbata a ban kasa min ha khalaqnakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى nan ne matabbatanku a nan za ku rayu a nan za ku mutu daga cikinta za mu tashe ku wa mata'un kuna da ɗan wani jin daɗi almata ilahi na wani ɗan lokaci jin daɗi na wanda bashi da yawa ƙarƙai kai shekara ɗari ka mutu da kai shekara ɗari da ashirin a sa ka a buga ka a duniya kana cikin tsofaffin duniya ka yi shekara 120 ka zama kaya kware da gaske ina fata an gane yasa Allah ce mata wani dan jin daɗi ne dan kaɗan ilahi nin na zuwa dan lokacin da Allah rubuta muku yasa dan adam idan ya fahimci wannan duniyan gaba ɗayanta wala ba zai bari ta yaudare shi ba duk abin da za ka yi shekara nawa za ka yi yanzu idan ka ɗauki najeriya nan gaba ɗaya ka kalle ta ina waɗanda suka karɓi 'yancin mulkin najeriya babu ko ɗaya da yake raye su su hamsin da shida da suka je suka sanya hannu 1958 shekara biyu kafin a bada mulki aka yadda za a ba najeriya ainihin 'yancinta a cikin mutum hamsin da shidan babu ko ɗaya da yake raye profesa ko akwai duk sun rasu na karshe karshe shine mudi speaking na kano suna suka yi tsawon rai ba su rasu da wuri ba yana cikin wannan mutum hamsin da shida babu ko ɗaya yanzu ka ɗauki mulkin shagari nan kurkusa da shagarin da mataimakin shi da gwamnonin shi guda goma sha tara nawa suka rage a ciki sai ka ana ta lissafi eh jan obudu yana nan ko eh yana nan yana nan ko a dai bincika duk sun rasu ila ce ɗaya bi ko biyu ko uku suna nan kuma suna nan ɗin ma kaman ba sa nan ina fata an gane yasa wani mai bai ce cewa aina ma hadahu harunu min zahabin wa aina adin wa shaddadin wa qattanun qadaw ala kulli amru la maradda lahu hatta qadaw wa ka'anna al-qawma ma kanu da haruna da abin da ya karuna da abin da ya tara da shadda da kowa da kowa qadaw ala kulli amru la maradda lahu dukkan su sun koma ga Allah wa ka'anna al-qawma ma kanu kai ka ce dama ba a yi su ba ina fata an gane wani abin da kyau haka nan da shekara ɗari ba kowa duk an ƙare wasu sababbi kuma Allah zai ina fata an gane babu komai kullum haka duniya Allah ke sake sababbin mutane duk bayan shekara ɗari yasa Allah ce mata'un ilahiyin da wani ɗan jin daɗi na wani ɗan lokaci na'am
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Allah ce fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alai sai annabi Adam ya karbi waɗansu kalmomi daga ubangijin shi kaga saboda Allah ya san annabi Adam mantuwa yayi yayi da na sani yayi nadama to bai san ko me zai faɗa Allah gafarta mishi ba saboda rahaman Allah fatalaka adamu min rabbihi kalimatin Allah sai ainihin annabi adam ya karɓi waɗansu kalmomi daga ubangijin shi Allah ya masa wahayi ya masa ilhama na ababen da zai faɗa fataba alayhi sai Allah ya karɓi tuban shi to kaga wannan rahama ce ta ubangiji dan lokacin bai san me zai faɗa ba Allah ya masa wahayi cewa ka ce abu kaza sai kuma ya faɗa shine fataba alayhi at-talaqi shine karban abu mushafahatan ina fata an gane yasa Allah ce wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim tabbas kai wannan annabi mai girma kana karba alqur'ani ne min ladun daga wajen wanda yake hakimin alim mai cikakken hikima ko mai cikakken ilimi to fataba alaihi Allah sai karbi tuban shi to kaga anan Allah bai faɗa nana hawa'u ba ke ce fataba alaihi ba ce fataba alaihi ma ba ko ba ce fatalaqa adamu wa hawwa'u min rabbihim ma kalimatin ba fataba alaihima to ina aka manta da hawwa'u Allah bai yafe mata ba kenan ya yafe mata sai malamin suka ce a lokacin da aka kira mijin matar ta shiga ciki ina fata an gane in ana maganin mai gida da matan gidan da 'ya'yan gidan duk sun shiga ciki kun fahimci wannan abin da kyau ya saka ko alayya sai ya yanka ya saka duk 'yan gidan gaba daya ciki an fahimci wannan abin da kyau wata ran wani daga cikin manyan malaman mu a Kano Sheikh Abubakar Jibrin babban limamin BUK sai da ya karanta hadisin cewa wanda ya yi layya annabi ya yi layya da raguna guda biyu alaihi salatu wasalam da ya yanka rago daya sai ce wannan nashi ne da iyalan gidan shi ya Allah ka karba daga gare ni ina fata an gane da ya yanka guda daya sai ce wannan kuma na al'umman shi ne wanda bai yi layya ba tun daga yanzu har tashin kiyama ina fata an gane ya ce to duk wanda bai laye ba annabi ya mishi ya ce to a gwanda mu daina layyan nan ba tun da annabi ya kuna an gane ko to alayi halin da a lokacin da aka ce annabi adam ya tuba allah ya karba na na hawa ta shiga ciki an fahimci wannan abin da kyau shi yasa allah ya ce qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wannan kalman suka faɗa Allah ya gafarta musu na'am shine fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim lalle ubangiji shine at-tawwab mai yawan karban tuba ar-rahim mai jin kai wanda yake mai rahama na'am
قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتين مني هدى فمن عليهم ولا هم يحزنون na'am idan shi kalmar at-taubatu idan at-taub ta yi ta'addi da ila kuma takan yi ta'addi da ala in an ce taba ilallahi shine ya tuba zuwa ga Allah shine barin aikin laifi zuwa ga aikin da'a in an ce kuma taba alaihi ya ta'addi da ala shine da ya dawo din Allah kuma ya karbe shi ina fata an gane akwai taba ilallahi akwai kuma taba Allahu alaihi ina fata an gane idan taba ya ta'addi da ila shine komawa daga aikin sabo zuwa aikin da'a bi ma'ana arruju ila Allah kenan bi ta'a idan kuma ce ta'addi da ala ana nufin da ka dawo din kuma Allah ya karbe ka bayan ka tuba Allah sai ce wa qulna habitu minha jami'an ku sauka daga wannan aljannan gaba ɗayan ku ku ainihin koma ƙasa gidan duniya Allah ce to fa imma ya'ti yannakum min hudan nan fa imma in dinnan shartiya ce sai aka kawo mata ma na'am to a nan bari ku ga wani abu akwai in alifin bil kasara ga nunin da sukun ko alif alhamza da kisra ga kuma nu'ara da dauri haka ne ko sannan ga min jayi ma ga alif baki a gabanta haka ne ko ba haka ba wannan ma ya ja alif baki ko to in din nan shartiya ce ma din nan suka ce za a dace asalin shi in daban ma daban sai aka hada su wuri daya to wannan ma din ana kawo shi ne littaukidi don karfafa zance ina fata an gane amma ma din ba ta da wani ma'ana ai fa in ya'ti yannakum min hudan shine asalin zancen sai aka kawo ma don karfafa zance fa in ma ya'ti yannakum min hudan idan shiriya ya zo muku daga wuri na to faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi shiriyata fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a tattare da su ranar gobe kiyama ba kuma za su yi bakin ciki ba ranar gobe kiyama innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk waɗanda suka ce Allah ne ubangijinmu sun mastakamu sannan suka daidaita wajen bin Allah suka samu istiqama فاستقم كما أمرت من تاب معك تو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله يتي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سي الله يتيني إنا سمو هيكر شن قصة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ce wallazi na kafar waɗannan da suka kafir suka kafir cewa Allah subhanahu wa ta'ala wajen yi su ki bari su ki bari wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu ƙaryata ayoyin Allah imma ayoyin alqur'ani ko waɗansu ayoyi da Allah ke ainihin gudanarwa a duniya ka ƙaryata su wajen aiki da hankalinka ina fata an gane dokokin Allah ka ce a basu dace da wannan zamanin ba kana ga hankalinka da wayonka ya fi dace da dokokin Allah duk yana cikin ƙaryata ayoyin Allah duk lokacin da musulmi ya ji cewa wai dokokin Allah basu dace da wannan zamanin da muke ciki ba muna cikin shekaru na son na ashirin da ɗaya ina fata an gane kana gani akwai a bukatar dan adam ya yi ci gaban da zai tsara wa kanshi rayuwa ba Allah ba yana cikin kare ta ayoyin Allah wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar lalle waɗannan su ne ma'abuta wuta ashab jam'i ne na ainihin sahib ashab shine jam'in shi waɗannan su ne ma'abuta wuta su ne abokan wuta bi ma'ana waɗanda za su zauna a cikin wuta hum fiha khalidun za kuma su dawwama a cikin wuta Allah ya kiyaye ina ga saboda lokaci ne ya kamata mu tsaya mun ja karatun a gurguje saboda mu fara karatun da wuri ba abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma ko tuntuɓe harshe Allah ta'ala ya gafarta mana muna ƙara ta'aziyya da kuma addu'a ga babban malaminmu a Sheikh Idris Adam Imam babban limamin masallacin juma'a na gwallaga da ke bauchi da ya rasu ɗazu allah ya gafarta mishi allah mishi rahama allah sa ya huta ina ga sai allah kai mu sati mai zuwa kenan ko da muna da karatu dai wannan satin na hadisi insha allahu a akwai mun yi baki ga wani babban shehi nan da ya buya a nan al'allama al-hafiz al-misri yawa wani babban shehi ne kun ganshi nan karho ganshi haka a wallahi ban san profesa lokacin jana'iza an faɗa ne ba na'am na'am lalidan da aka sanar in ba faɗi inda ya rasu ba a shi ya rasu ne a ƙasar misra to za a mishi salatul ga'if a karfe goma na safe za a yi mishi sallah a can a misra a binne shi shi allah ya kaddara can kasan take to allah ya mishi rahama allah ta'ala ya gafarta mishi na profesa muna godiya da ziyara jazakumullahu khairu baraka fikum za mu tsaya na a kira sallah subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh